أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة أن ومسلمي muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komi cikin ikonsa da ƙaddarawarsa ya ba mu ikon sabke wannan farali na sallar asuba a cikin jami'i da fata Allah subhanahu ta'ala ya karba mana ya ba mu ladan da ke ciki Allah subhanahu ta'ala lullumka mana lada irin wannan lokaci da ibada take wahala da mu da yara muka baki da muna kokarin fitarwa Allah subhanahu ta'ala ya karba mana kuma ya tarbiyanta mana da su akan tarbiya ta addinin musulunci a bisa sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a yau muna safiyar lahadi 16 ga watan rajab hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina tana 1445 wanda ya daidai da 28 ko ga watan daya na shekara 2024 miladiya kamar yadda muka saba karatun wannan littafi tashilul aqidatul islamiyya wancan sati mun faro akan tamhidi malaka cewa tamhidin ya kumshi abubuwa guda uku mas'ala uku mas'ala ta farko yace shine zai mana bayanin ma'anar wasu kalmomi da ake yawan amfani da su saboda haka da yawa mutum sai ce miye kaza inna kaza inna da sauransu ma'ana kamar a ce wasu demo a definir shine na farko da ɗauka da ya ɗauki wannan mo'in sai ya ɗauki mo'in aƙida mai ake ce ma aƙida shi ne ɗauko mana ita tun daga ma'anar luga min aƙada da huwa shaddu arrabadu waye da sauransu ma'ana akan fassarar kalmar aƙida har aka zo kan fassarar malamai shine mai ake cewa aƙida shine imani yanke imani na gaskiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da kuma abubuwan da ya waje ba a gare shi na kaɗaita shi da imani da mala'iku da littattafansa da manzanninsa da ranar lahira da imani da ƙaddara ta alheri ko ta sharri wanda asalin wannan shi ne tushen addinin musulunci to yau za mu tashi akan inda muka kawo ce kama udilika ba'adul ulama ala aqidati ism usuluddin can a bayanin muka tafo har sai da ya kama cewa idan an ce aƙida ita ce sunna bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mana bin tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yanzu na biyu yake cewa kuma kama udlikal ba'dul ulama alal aqida ismu usuluddin yace wasu da bangaren malamai ma kai idan suka ce aqida aka ce usuluddin tushen addini to shine aqida me yasan ya ce wa zalika anna millata nabi sallallahu alaihi wa sallam ina fata kowa ga gurin shafi na 29 fashi 29 wa zalika anna millata nabi sallallahu alaihi wa sallam tanqasimu ila i'tiqadiyat wa amaliyat ya ce domin ka sani addini na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama tataccen addini addinin musulunci addini ne da ya kasu ila itikadiyat zuwa akwai bangaren ayyuka wanda suke su kudurta su ne ake kuma waɗannan su suka fi muhimmanci a zuci suke imani ake da su idan suka bawa ya kuskure musu ta ya zubilla ya yi asara suna kitama itikadiyat akwai ɓangaren ibada suna ɓangaren zuci ne kudurta su ake yi walmurad wa amaliyat da kuma ɓangaren ibada ita kuma a aikace ake a zahiri shi ne karin magana irin na malam bahaushe cewa an ce da kare ana biki a gidanku ya ce mu gani a ƙasa to saboda haka ce kai musulmi ne na kwarai to a ganka a zahiri a ga musulunci ɗabi'unka halayyarka shigarka mu'amalarka aikinka kasuwancinka sana'arka komi naka a ga musulunci wal murad bi amaliyat mala yace to abinda ake nufi da amaliyat in anan ilmu shara'i a ce musulmi yana da ilimin shari'a addinin Allah wal ahkam al muta'alliqati bi kayfiyat al amal musulmi ya je ya karanci hukumce hukumce waɗanda suke tarate da wannan aiki da Allah subhanahu wataala ya umarce ka kayi kai kuma in kai sai maka sakamako karshe kuma kai ka gidan aljanna domin akwai matsala ga musulmi namiji ko mace ka yarda ka je ka karanci rayuwar duniya ƙablinta da ba'adinta shigarta da ficenta ka ɗau shekaru da yawa kana karatu akan duniyar wanda kuma duniyar tabbas kai kasan za ka taɓa watan kabarta wannan ya fara bai kai ga romanta ba ya tafi wani ya kai ga romanta yana tsakiyar ci ta kubuce ta tafi wani kuma yana kai ta da ta bar shi har ma ya gama tsotsewa a gama da shi aka ce ya yi retret saboda haka ya ka huta ba a yi da kai to amma haka sai ka samu a wannan halin har yanzu mana bai san annabi ya fako ba zai ka samu mutum a wannan lokaci maimakon lokacin da Allah subhanahu wataala ya baka dama ka yi ratara fashin abin da ya fice a gyara baya amma a lokacin sai ga mutum ya koma kuma sharholiya har yanzu duniya ke nema ka samu mutum da kale-kale ka samu mutum ya zauna gadhidu mutane mutum ya zauna ana belot ko dara da shi ko ka samu mutum ana hirar banza da sauransu maimakon a wannan lokacin ne karya dukufa ya kamata ya nemi lahira to saboda haka dan adam ya yarda ya je yi karatu ya nemi duniya amma bai yarda ya karatun da zai gyara lahirarsa ba makwacinsa inda duka kuma ƙarshe lahira ce sai an je ta kuma in ta aje ita kuma aiki ce wa fi zalika falyatanafisul mutanafisun haka Allah subhanahu wataala ce lahira aljanna nan ne ya kamata aga kowa ana rige-rige ana competition amma shi kuma nashi a duniya ne ka ahkamus salat kama hukumce hukumcen sallah ya kamata a ce mutum ya ɗauki karatu littafi takanas ya tafi ya je karanto me hukumce hukumcen sallah wa zakat me hukunce hukuncen zakka wal bi'u da kasuwanci wa gairuha da da makamantansu can ba kai ba yanzu Allah ya baka dama da ya kamata ka zamna ka karanci kuma ga Allah zaka koma wa gairuha da makamantansa wa tusamma far'iyya waɗannan su ne ake ce musu far'iyya ilimi na reshi ma'ana reshen au furu' ko kuma jam'i kana iya far'iyya mufrad furo jam'i kamar pluriel sangilier ne far'iyya ya zama sangilier furo ya zama pluriel kenan aljam wal mufrad da larabci fahiyya kalfar ilmin aƙida mutum ya je ya karanci ilimin ibada yaya zai bauta wa Allah ya zai yi sallan nan yaya ƙabli da ba'adinta take da sauransu kasuwancin nan da zaka yi yaya kabli da ba'adinsa yake zakan nan da Allah ya ce a yi yaya take da sauransu to wannan kamar reshe ne na bangaren ilimin aqida me yace ce li'anna al-aqida ashrafu da'a domin ita aqida ba kaf a cikin ibada a cikin da'ar Allah babu kamar aqida ma'ana ko ne da da muhimmanci to amma ita kuma aqida ta ta janan ka bani janan gaba mana tafi ka bar ni ita ita ce gaba gaba ita ce uwa wali anna sihatiha shartun fi qubuli ibadat amaliya ita aqida shar'i ingancinta shar'i ne wajen karbar ibada ta aiki mu je ka je ka karanci ilimin ibada ayyuka duka baki da na ibadar Allah to amma matukar idan babu aqida to ka tashi a tutar babu ka daba a ƙasa sallar ba za a karbe ta ba sai da aqida azumin ba za a karɓe shi ba sai da aƙida na filifilin zakar kasuwan duk abin da kai na ibada in babu aƙida kuma ya tashi a banza wa'ala ashrafil ulum haka kuma ingancin aƙida shine ingancin karɓar aiki kuma shine ingancin kowane ilimi shine ɗaukaka ga kowane ilimi shi sanya al'aƙida ta awwalan akwai wani littafi da wani malami ya wallafa al'aƙida aƙida ta kwanta farko saboda haka dai na za a je mai da'awa ko mai wa'azi ya ce ha a lallaba kar a ɗabo tauhidi kar a ɗabo kaza kaza in nan domin an taɓo nan tauhidi a nan ake ake baran baran a nan ake sabawa aikin banza in dai ba ta kuka aƙida a watsa ba su da'awar domin wannan aƙida ita ce kanta gwagwarmai da manzon Allah sai da shekarar goma sha uku yana fafata a kanta duka addinin musulunci an dunkule shi a shekara 23 amma aqida kawai ta kwashi 23 sauran sallah da azumi tukun suka yi kasaya a cikin shekara 10 to kaga wani yake nuna muhimmanci kuma akan shi ne aka nemi ransa akan shi ne Allah ce yayi hijira akan shi ne aka bata da iyaye da kakanni da dangi da waye kaf akan shi ne aka ce yaron banza ya lalace ya hada maza da uwa da uba da waye da sauransu to kuma manzon Allah kuma ya tura jakadodi ganan Ma'az bin Jabal yace fal yakun awwal ma tad'uhum ilayhi shahadatu an la ilaha illallah yace kasance farko abin da zaka fara kiran mutane akan su shine shaida babu abin bota da gaskiya sai Allah to kuma manzon Allah yace fa inhum adauka idan suka karba wannan ka tabbatar yanzu babu shirka aqida ta zamna yace to kan zo a lokacin da sai ka karanta da su cewa Allah ya faranta musu sallah ga yanda ake ga yanda take ga yanda take ga yanda take idan sallah ta gyaru na kuma sai ce kuma sai ka sanar da su kaza kaza har ƙarshe ashe aqida tukwa dan in me za a yi a buga a buga in aqida ta zauna to shikenan fa iza fasadatil aqida idan aqida ta face lam tuqbalul ibada to ka sani ko ta ibada ba ta karbuwa ko mun kyanta wa badala ajaruha kuma ladanta ya lalace in babu aqida to ko kaje kai sallar ko kai azumin aikin banza kai kama qala Allah ta'ala duka waɗannan magana da ake faɗa maka ba wai kunne ya birgi ya girmi kaka bane ba ba sha ta faɗe ne ba a a faɗa ce ta me abin waye me rumfar Allah madaukin sarki shine ce kama qala Allah ta'ala kamar yadda Allah madaukin sarki yake cewa wa laqad uhiya ilayka wa ila allazina min qablika la in ashrakta la yahbatanna amalaka wa la takunanna min al-khasirin Allah ce wa laqad uhiya ilayka ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam haqiqa mun yi wahayi a gare ka ba kai kaɗai ba wa ila allazina min qablika al'umma da suka gabata ma da ‘yan uwanka annaba su ma mun yi wahayi a gare su haka al'amarin yake doka ce da gun Allah tun daga farko tun daga annaba Adam har zuwa ƙarshen duniya wannan wahayi ne na Allah subhanahu wa ta'ala me wahayi me dokar da kire ne la in ashrakta da diba sai aka fara daga babban gaba daya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in har za a ce manzon Allah la in wallahi wannan lamun din lamul qasam ce ina maka rantsuwa ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallama la in ashrakta ya Muhammad wallahi da kai da kanka inda zaka yi shirka la yahbadanna amalaka wallahi aikin ka zai bace gaba ki dai abin da kai duk kokarin da kai sai tashi a tutar babu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama shine Allah ke faɗa ma wannan maganar da zai yi shirka da shi ma aikin shi gaba ki dai ya tashi a tutar babu yayi kwandam wala takunanna minal khasirin wallahi kunga ita ma hayan salamul qasam wala wallahi da aikin ka gaba zaka kasance gabaki ɗaya daga cikin ɗan asara to an faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yaya ni kai kai da sauransu ya ku bayi wannan shine ake cewa a ba gawa kashi dan mai rai ya ji tsoro to daga manzon Allah aka faro manzon Allah ma Allah ce da zai yi shirka to da Allah ya rusa aikin gaba daya to ina kai ina ni kenan saboda haka babu wani zancen la'alallaba duk wanda yake so ya samu sakamako a gun Allah ya samu gidan aljannar Allah to wallahi sai ka ajiye son rai ka ajiye kasala ka ajiye ka addini nan ka tsaya ka karanta shi da kyau kamar yadda ka san kake zuwa neman abinci ka tafi kwadago ka je aiki to haka neman addinin Allah ilimin addinin Allah shine aula kuma shine dalilin da ai sanya Allah subhanahu wataala halicce mu gabaki ɗaya ma kai saboda haka Allah ce ya halicci mutum da aljani domin mi dan bauta liya abuduni liwahiduni don su kaɗe ta ni kada a haɗa ni da kowa shine dalilin wannan kuma abin da ya biyo baya a je a yi kwadago a yi waye da sauransu wani abu ne bonus ce riba kafa ce haza wa qad aqlaqa ba'd ulama wa ala al-aqidati ismul fiqh to kan gani wannan kenan ya nuna mana ashe aqida ma'anarta usulul din tushen addini in babu ita babu addini aqida ita ce sunna aqida ita ce usulul din aqida yace hakan wasu malamai sun ambace ta da ismu al-fiqhul akbar babban fiqhu babban fahimtar addini shine aqida suka ce wa zalika da annan aqida ta hi asalin din yace domin aqida ita ce tushen addini wal fiqhul amali da kuma fiqhu a aikace eh a aikace a zahiri allazi yusamma al fiqhul asgar wanda ake kiran shi da fiqhul asgar furu'uhu ma'ana kenan raisunansa kama sabaka kama yanda ya gabata وقد ألف الإمام أبو حنيفة رسالة في الأقيدة أسماها الفقه الأكبر ɗaya daga cikin manyan malamai a ulamawar arba imamu abu hanifa muna da malik abu hanifa imamu shafi imamu ahmad bin hanbal suna kita al'immatul arba jagorori guda hudu to saboda haka daga cikin hudun nan akwai guda da ake abu hanifa imamu abu hanifa Nu'man bin Sabit Allah ya ƙara masa yarda saboda haka ya wallafa wani littafi shine risala fil aqida akan bayani akan aqida mutane su san meye aqida ita ce tukun al aqida fawwala ma'ana mutum a tauhidi wannan tauhidi rike tauhidi gyara tauhidinka gyara tauhidinki ma'ana ka gyara imaninka da Allah ki gyara imaninki da Allah to saboda haka imamu abu hanifa ya wallafa littafi sai san ma mishi alfiqhul akbar ma'ana bayani na akida sai bai kawo ma suna akida sai ce alfiqhul akbar fahimtar addini babban kololuwa can kololuwa fahimtar addini ka san meye addini tauhidi shine addini tauhidi shine akida Allah ya kama mana ya mu zama iya kara to to sai gaba ta biyu asani ahlus sunna wal jamaa kenan yanzu daga cikin lemo a definir mun ji mu na farko shine alaqida ko sai na biyu yanzu kalmar da ake yawan ji ahlus sunna wal jamaa wani me kalma me ma'anar wannan kalma ta ahlus sunna wal jamaa me take nufi yace to ahlus sunna wal jamaa ka saurara ka ji ki saurara ki ji yar uwa hum ashabu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama su ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa man tabi'ahum bi ihsani ila yawmil qiyama da kuma duk wanda ya biyo wannan hanya tasu wannan tafarki tasu wannan fahimta tasu wannan aqida tasu wannan aiki nasu duk wanda ya kokoye su har zuwa ran tashin kiyama har alkiyamar tashi to sunan shi ahlus sunna wal jamaa duk abin da zaka yi mi Allah ya ce mi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yaya manzon Allah yayi yaya sahabbansa suke a kai to saboda haka kai ma ka zama ahalus sunna wal jama'a ko kin zama ahalus sunna wal jama'a duk wanda ya kauce wa karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to shine dan bid'a kamar yadda zai zo gaba ɗaya biyu ne ko ka zama ahalus sunna ko ka zama ahalul bid'a ko ka zama mai raya sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mai taka tsantsan mai binta sau da kafa ko kuma ka zama mai bin sabanin tafarkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbansa to kuma shine ya ce mishi dan bid'a ɗayan biyu ne ko ka zama ahlus sunna ko ka zama ahlul bid'a kun ji dai ahlus sunnan su ne sahabban manzon Allah to su waye sahabban manzon Allah kuma sai ƙara fasara wace wa hum su ne almutamassikuna bil aqidati sahiha su ne waɗanda suke riko da aqida ingantacciya tatacciya pure wanda babu gaurayi babu kwaɗo babu cakuɗe eh ba muna bara muna karuwa babu wake da shinkafa sak ko aqida allati kana alaiha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wata aqida ce ita ce aqidar da manzon Allah ya rayu akai kuma ya mutu akai wattafaqa alaiha ashabuhu radiyallahu anhum saboda haka kuma sahabbansa gabaki ɗaya suka ittifaki akan da su ma akai suka mutu to kai ma yau ko ke ma yau ka wannan tafarki nasu ka mutu a kai to shine ka zama ahalus sunna wal jama'a domin su ne ahalus sunna wal jama'a alkhaliyatu min shawa'ibil bid'i wadda ta wofinta shine alkhaliya ko gadan min shawa'ibil bid'i daga duk wani gurbatacce duk wata abu mummuna na bid'a babu wal khurafat da mana camfe camfe da wane ne kaza kaza a'a sakkau addini ba ruwanta da al'adu ba ruwanta da ina gada iyaye da kakanni a'a duk wannan babu su ba nasu ne ba addini iyaye da kakanni addinin na Allah ne inna dina inda lahi al-islam saboda haka na Allah ne kuma Allah da ya tashi dan ya karantar da mu dan mu ya bayyana mana sai ya turo manzo shi kuma manzon yace taraktu fikum amrayni lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitabullahi wa sunnati nabihi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ce ni kuma na bar muku abu guda biyu duk wanda ya riko da su har abada ba zai mutu ba zai bata ba duk wanda ya riko da su har abada lan a ka'idar larabci idan lan akwai la akwai la akwai lan to lan in ta zo ita har abada take nuna ɗaliban na sun sani lan tufidu abada to sai ba manzon Allah ci duk wanda ya tsaya akan sunnar manzon Allah shi duk abin da zai yi manzon Allah yayi manzon Allah ya ce Allah ne ya ce ko manzon Allah sahabbai akai suke haka to manzon Allah ce wallahi lan har abada ba zaka bata ba kana kan gaskiya kina kan gaskiya amma da zarar ka aje ka ce to ai al'adar garinmu ai iyaye da kakanni haka muka gada a ai abun abun kunya ne a ga kaza'in nan baka ji kunyar Allah ba sai kunyar mutane wa qarsamu ahlus sunna saboda haka kuma waɗannan ahlus sunna wal jama'an su ne watan ake cewa ko ahlus sunna kadai sai a cire wal jama'i li amalihim bi muqtada sunnati nabi sallallahu alaihi wa sallama su ne ahlus sunna su ai ahlus sunna saboda masu aiki da abinda manzon Allah ya karantar abinda manzon Allah ya aikata almabaniyatu lil qur'ani ita kuma sunnar ita take fassara alqur'ani to ina in qalaqatu su kuma ka ce ba ruwanka da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ta ina zaka samu bayanin alqur'ani shi dai tunda ba a gidanku aka sabkar da shi ba saboda haka sunnar manzo Allah ita take fassara alqur'ani to saboda haka ba yanda za a yi ka fahimci alqur'ani in dai baka bi sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ka bi wata magana kuma ka zama rudani ka zama rudaddi typical jahili saboda dai ba kai aka saukarwa ba hanyar da kake faɗa hadasna an wani wani shi haka alƙur'anin naka shi da haka in ya zo ta haka fahimce shi saboda haka wani rudi ne na shaidan Allah subhanahu wataala shirya da mu gabaki daya kai gane in ka gane ka dawo kan hanya duk wanda ce zai karatu zai karanta alkur'ani ba tare da sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to rudadde ne ya zama ya mutsatse ya zama jahili ya zama wawa ya zama dolo da abin da kake kawo faɗa ƙarya ce ita sunnar wanda aka saukar da alkur'anin magana shi shi ne ya fassara shi ne ya bayyana ai kaza ga abin da Allah ke nufi ga abin da Allah ke so waɗannan sahabban da ake ce hadas na an wani an wani kake ce an wani wani nan su kuma su suka zamna da shi wanda aka saukar da alkur'ani su ya fassarawa su ya ce ga su suka san gurin da ayar ta sabka me dalili la cause ko le consequence ko da cause da consequence inta duk gaba ki da to su suka sani to saboda haka ce kai ba ruwanka da su ka zama rudadde to ta ina zaka fahimci alqur'ani duhu na bugan duhu ka zama dub wa qad sammu amalan bi qawlihi sallallahu alaihi wa sallama saboda aiki da fadar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa'ur rashidin ina umurta ku da ku bi sunnata da sunnonin halifofi na wadanda suke bayana al mahdiyin annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma shi ma sahaban na shaida alaikum bi sunnati ina umurta ku da ku bi sunnata me sunna ta farki hanya ta wa sunnati khulafa'ir rashidin da kuma sunna hanyar halifofi na waɗanda suke shiryayyu ta manzo Allah ya ce su shiryayyu ne kai kuma wace kai shiryayye ne wa maka shaida al mahdiyin manzo Allah ce masu shiryarwa min ba'di a bayana ta kai kuma an ce an abu hurera ka ce ka ɗauki magana mummuna ka faɗa abu hurera ka ɗauki magana mummuna ka faɗa wa aisha matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ka ɗau mummuna kalma ka faɗa wa abubakar halifa na farko na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mutumin da Allah ya ambace shi da annabi sallallahu alaihi wasallama a alqur'ani ka ɗau mummunan kalma ka faɗa wa sayyidina Umar tuwon da Allah wai sai an huto kirki an ce kai mahaukaci ne ko an ce mara kunya ne ko fitsararre ka soke waɗannan a cikin addinin Allah ko har an dan magana akwai mutumin banza da ya fika mutanen da Allah ya ambace su ashidda'u alal kufari ruhama'u bainahum Allah ambace su alqur'ani yace masu tsanani ne ga kafiri makin Allah amma masu tausayin juna ne Abubakar Allah subhanahu wataala ya bayyana shi da shi da yace da shi izza kumani fil gari izhuma fil gari lokacin da annabi yake sai ce mutum biyu da shi da abokin shi Abubakar suke cikin kogo lokacin da za su yi hijira manzo Allah ya bayyana ashiratul mubashirina mutum goma da aka musu bishara da aljanna a nan duniya duka suna ciki to kai duka soke su ga baki daya mutumin banza kai ne ka zama mutumin banza magana manzo Allah ce ka rusa wanda zai bata Abubakar ya bata Umar ya bata Aisha to kai kuma ta ina ka samu tsarkakar da har zaka zaka bata waɗannan mutane ka ce mutanen banza ne wa kuma da sunan addinin Allah ka mai rushe addinin Allah to aka rushe waɗannan to sai me saura addini kenan mutanen banza ne yanzu waɗannan mu yanzu na bayan da muka fi waɗancan to ka ɗauki halayyarmu da halayyarsu to kuma ka rushe can to su waye musulman ƙwara a wannan rayuwar da ake zumuncin ma ya gagara ga haram yaki halaki yaki haram ga mutum kawai sai hau media ya shirara ƙarya ya yi ƙazafi ya yi kaza ka yaudari wancan kuma ku ne mu ne na ƙwaron waɗancan su ne mutanen banza wa alaikun salam lalatattun ke na tsinannu shi na to to to da Allah to ta ina samu shi kuma su ne dai to ta ina da Allah shi ya fahimci addini ta ina zaka fasara alqur'ani kai kai ko kusa kusa rayuwar sa kai ba tsakanin ka da su ma shekara dubu tsakanin ka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana dubu da wajen 100 to a ina ka koyi karatun ko da uwarka ta aiho ka kawai shikenan ka iya ba sai da kai zauna ko lakwadin kake ba sai da kaje aka ga sai iba da jardin ka ce mushe na in aka ka ce mushe na wane shi ma kai ma gobe ka zan mushe sai ma ce yaro ya ce shi ma mushe na wane wane ce shi ma wane ya koya masa tun daga sai i ya ce har na gama premier college wane lise wane har a je university sai alkur'ani ne saka ma wani hawan kawara to mushe kai ko haɗa sama wa koya maka dan ba'in tukun na koyan ba na koyan alkur'ani mu je ma ke babanka shine malami ya koya maka to shi kuma baban naka wa koya mishi eh shi ma dai akwai wanda ya koya masa ko to shi ma wa ya koya mishi kuma wancan a haka dai tunda dai ba daga sama ko haɗo ba da ilimin tawakkaf sai dai tsara wai alkur'ani yanzu kama wani tsara wai Allah ka shirya mu to yace bin ba'adi addu alaiha bin nawajis to umurnin manzon Allah yace ku yi riko ku yi cizo da hirar ku ma'ana ku rike abin kadam sunnar manzon Allah da sunnar halifofinsa fahum ya amaluna anna hadayin nabi sallallahu alaihi wasallam khairar hadayi to waɗannan bayan Allah sun san duk duniya babu wata shari'a irin shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama faqaddimu ala hadayi man siwa saboda haka suka gabatar da shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan wata akan wata shari'a wadda ba ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba to saboda haka manzon Allah ne umurta yace a bi su to kai kai wa yace a bi ka wa yace abu malamin naka su manzon Allah ya tsarkake dan abdullahi Allah ka shirya da mu kenan saboda haka mutane su sani kawai rudani ne batatu ne alkawali ne Allah ya dai wannan wutan nan sai an cika ta to shine shi ya sanya ga ƴan wutan suka yi yawa to saboda haka yi kokari ki kokari Allah subhanahu wataala cire ka daga irin waɗannan rudaddun dan hayaniya ce da rudewa ce wai alqur'ani zaka yi babu tare da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ka shirya da mu ina ka ka tsorata al'umma mu tsaya anan kenan sai mu tashi wa sammul jama'a insha Allah Allah kai mu sati mai zuwa da fata mu kunta daidai Allah ta mu cikin ladan abinda mu kuskure Allah ya fe mana bukatoci muna alheri Allah biya mana su Allah nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon gushe mata فسبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته تو ساعه تتركوا مكان كراتوا ان شاء الله